بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك الشيخ الذي لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر وفي الموضع an karɓa a muwaɗa ya zo a cikin littafin muwaɗa littafin muwaɗa shine littafin imam malik shine uwan mazhaba ɗin da baki ɗaya kuma kusan shine babban littafi yadda aka fara yi a cikin musulunci imam malik ya haɗa hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma haɗa wa'yansu maganganu na sahabbai da maganganun manyan malaman tabi'ai da ya tara to da haka ya hada muwatsarsa a ciki to littafi ne da malamai sun jinjina masa kamar yadda jizze su to muwatsa ita ce uwan mazhaban maliki a gabaki daya sai dai almajiransa na duniya kowa ya zo ya yi karatu a wajensa da hadda ake wayansu kuma su rubuta masu rubutu kaɗan ne to kowa abin da ya haddace a wajensa na fatoyinsa na waye da yadda ya tafi da shi gare su ɗan ƙasun shi abin da ya haddato na ilimin imam malik sai ya sa wa shi kuma wannan suna mudawwana abin da ya rawaito galibin duk fatawa imam malik da bayanansa ita ya zuba a cikin wa'annan mudawwana ɗin littafai ne masu yawa to sai ya taho misira da su amma tun imam mali yana da rai don ɗan ƙasin ya yi zama a misira shekara goma imam yana kan ƙasa imam mali yana kan ƙasa to bayan to wannan kenan mudawwana to kuma mu kuma a afirka mudawwana ita ce uwan mazhaban malikiya a wajen amma muna da muwaɗan ma kanta muna ana karanta ta amma kuma dai an fi amfani da abin da imam mali ya faɗa a cikin mudawwana kaga a cikin mudawwana imam mali ya ce shi zancen kabalu kan a saki hannu ya fi masa wani fatawa kuma ya ce a iya yi a nafila banda a farilla amma kuma idan ka tafi uwan littafin muwaɗar da ya yi ya karɓi gangariyan hadisai daga tabi'ai su kuma sun karɓa daga sahabbai su kuma sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kabari kamar yadda zai kaga uwan mazhaba ga magana ciki amma kuma fatawa to mutum da gane haka ba sai ya ji to ai ya aka yi aka bambanta to fil muwatta ya zo a cikin muwaɗa imam malik kuma muwaɗan nan tana kasuwa ko yanzu mutum ya je ya sayi muwaɗa ya duba zai gani a ciki ga abu babu a mudawwana amma ga muwaɗa wani babban malami a ƙasar nan ya ɗau muktasa ya tafi da shi kaula ya je ya kai wa shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce ya za a yi ka samu yi ƙabal alhali ga littafin da muke karanta a afirka muktasar babu zancen kabalu a ciki sai shi ya ce wani littafi sai ce muktasa sai shi ya ce to zai ka ajiye shi da me shi yana da rai sai in faɗa da shi a aka yi babban littafi irin wannan a cikin mazhaban maliki amma bai sa kabalu ba wanda uwan mazhabar ga maganar a ciki to kusan galibi reshen muka ka karanta ba a ce bai yi ba ba a ce kuma sallah ba ta yi ba amma ko a cikin uwan mazhabar tamu ma ko cikin muwadda din ka je ka duba za ka ga to shine wa fil muwadda ya zo a cikin muwadda allazi qala bihi imam shafi'i muwaddan nan da imam shafi'i imam shafi'i yayi karatu wajen imam malik muwaddan nan da imam shafi'i radiyallahu anhu yake cewa ma ala zahar al ardi yau babu akan ƙasa Allah kitabu wani littafi ba da kitabullahi bayan qur'ani asaha mafi ingancin yin kitabi malikin daga littafin imam malik muwatsa nan saboda muwatsa nan kuma ita ta zama uwan littattafai saboda duk inda suka littattafai bayan ta ita suka dinga kwaikwaya bukhari wannan magana ta imamu shafi'i malamai sun ce kafin bukari ya yi nasa littafin ne littafin bukari ba magana kowa a ciki maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma ingantacciya duk malamai amma muwaɗan imam malik ya kama ganganin sahabbai maganganu ne masu kyau ya kama ganganin tabi'ai kaga ba za a haɗa su da bukari ba amma kuma bukari ya kwaikwaye ta ne ya zuba hadisi amma kuma dukkan layin hadisin to sai ya dinga faɗa da fatawa ce babu alwala sau uku uku to sai ya kawo hadisi kaga wannan Allah sau uku uku fikihu ya faɗa sai ya faɗi fikihu da babi amma sai ya kawo hadisai to shi ma haka ya zafiya sai zama ma duk masu ma littafi sai ga maganar fikihu ne a hadisan ma maganar fikihu ne ake karantawa kamar da ake karantawa shine ake cewa imam malik ya sa kwalta ga duk wani wanda zai zo ya yi littafi na addinin musulunci a bayansa to wannan maganar da imam shafi ya faɗa wani malamai sun ce kafin bukhari ya yi nasa da sun masu tisi haifin to haka imam shafi ya faɗa wafi lafzin a cikin wata magana ta imam shafi ma biya alal ardi ba ajiye akan ƙasa allah ba kitabun wani littafi huwa aqrabu ila alqur'ani wanda yafi kusa da qur'ani min kitabi maliki daga littafin imam malik muwatta din wallazi qala bi imam malik shi kansa imam malik ya faɗa da kansa akan wannan littafi nasa na muwatta nafsuhu arabtu kitabi haza na kai littafin nan nawa da nayi sai da na kai wa malamai na suka duba ba a so mutum ya shiga ɗaki ya littafi haka kawai bai ji ya kai wa malamansa ba ya fito kawai don yana da kuɗi ya buga ya watsa cikin al'umma suna ta faru kenan abin da yake faruwa a ƙasashen sai ya kai wa inda suka fi shi ilimi su kuma su ji tsoron Allah ba shi za su kalla ba al'umman manzon Allah za su kalla ilimi za su kalla su sa hannu an taɓa yin littafi a ƙasar nan mai littafin ya rubuta annabi isa ba zai dawo ba ya kai wa malaminsa ya buga hannu ya karyata qur'ani ya karyata hadisan manzo Allah sai da malamai suka yi ta malamin ya ce wallahi ni dai na sa hannu ne ban duba ba suka ce wulakanci addini har ya kai wulakanci haka an taɓa yin littafi a ƙasar nan me littafi ya rubuta ko da kuka kola ka iya alwala kuma ya kawo malamin sai ya sa hannu sai da malamai suka yi ca na ƙasa wannan ne shi ma malamin wallahi duba sa hannu ne kawai ban sani ba to malamin an kawo malamin yadda da 'yan jami'o'i suke dinnan bayan da mutum zai yi project kawai jami'a farfesansa ko shugaban wato bangaren nasa bai yadda ba bai nuna ya yadda ba su iya kuda shi to wannan shi to imam malik din da kansa yake cewa a rabtu kitabi haza na gangarar da wannan littafi nawa ala saba'ina faqihan sai da na kai wa malami saba'in min fuka ha'il madinati daga malaman madinan manzon Allah dama imam malik bai fita ko ina ba wannan ma ya dan kawo na cikin kenan don ana so malami kuma ya fita duniya ya gaggano bayan karatu kuma ya waye ya hada ana so malami ya hada karatu da wayewa in ba haka ba sai rikici ya faru to imam malik bai fito ko ina ba madina manzo Allah ya ce ba zai bar garin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ya gani a madina annabi shike ba shi da wata magana ya ce ko addinin nan dai daga nan garin ya fita imam shafi ya ce masa imam addinin nan daga garin nan ya fita amma yanzu mutan garin nan ba su rike shi ba mutanen iraki suka rike ko mutanen kufa suka rike yanzu sai a ce dai dan addinin nan daga garin nan ya fita na garin nan za a yi ba za a yi na iraki imam malik ya ce kaga ni ban ga yadda za a yi a yi annaba a garin nan imam malik radiyallahu an yana da wannan bai taba hawa doki a madinan manzon Allah ya ce ba zai taka annabi da kofato ba tunda annabi yana kwance a kasar garin ba zai taka kafar kofato bai taba sa takalmi ba an ce kullun kaya yake sawa daban adadin shekara kwanakin shekara adadin riguna saboda hadisin manzo Allah amma bai taba sa takalmi ba rawaninsa adadin shekara kwayansa adadin shekara komansa amma ba shi da takali ba taba ya ce ba zai taka garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda annabi yake kwance yana da soyayya annabi da kuma wani hadisin mursali ne ma amma imam malik sai ya karɓe shi in ya ga hadisin a jikin mutum in ya ga hadisin a jikin amma in bai ga hadi- mutum yana karanta hadisi yana wasa ko ya yi wa annabi kiri-kiri imam malik ba zai karɓa ba ce ban ga hadisin a jikin ka ba to yake cewa na kai wa malami saba'in daga cikin malaman madina wannan littafi nawa kuma a rautu haza kitabi haza na kai littafin nan nawa ala saba'ina faqihan abu sa malami saba'in min fuka ha'in madina daga malaman madina kuma duk sun yarda da shi don haka ma aka sa masa muwaɗa wai littafin da malamai suka haɗu a kansa duk sun yarda da shi ma'anar su to a cikin muwaɗa ta imam malik ga abin da ya eh, kafa babban layi da shi babi guda ya kafa babban layi da shi kuma ya kawo hadisi ga abin da ya kafa wa bu'ul yadaini tsora hannaye biyu ihdahuma ɗayan su alal ukura akan ta fi salata a cikin sallah haka ya kafa wannan abu kuma ya kawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga uwa a uwan mazhaban mu gashi amma a reshe ne dai ga abu ya faru waruya an abdul karim imam ali ya ce an rawaito daga abdul karim bin abdul mukhariki dan abdul mukhariki albasari mutumin busra ta iraki annahu qala shi abdul karim dan abdul mukhariki ya ce min kalamin nubuwatul ula maganar manzo Allah ce yana daga magana annabta ta farko idza lam tastahi in baka da kunya ko in baka jin kunya ka fa almashi ita aikata abin da kaga dama shi ma Allah ran da ya kama ka ba zai ji kunyar ka ba in mutum yana jin kunya ne yakan dan bar wani wannan ba akan wai wannan karatun ba kamar mutane a waje masu yin da suka wani kai ma wa'azi na ce ni ba na kunya uban kowa to shikenan da mutum ya faɗa haka Allah zai ce to shikenan tafi ka ji manzon Allah da mutum ya ce ni ba na kunya uban kowa to shikenan Allah zai ce to tafi ka yi abin da ka so ni ma ba zan ji kunya ka ba ranar tashin kiyama inna Allah la yastahi to to wannan ya daga cikin duk annabi ya zo da wannan karatun duk mutumin da bai jin kunya to ya aikata abin da ya so Allah ma ba zai ji kunya ba Allah ma ba zan sa da shi wannan ba magana annabi Muhammad shi kadai ba ce duk annaba nan dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu sun zo da irin wannan karatun a cikin Qur'ani mu ma muna da karatukan da nau'in sa annaba ne amma wani ya zama shari'a mu wani kuma ya ba da labari kamar kadaf lahaman ta zake wa zakara suma rabbihi fasal kaga wannan karatu inna haza la fi suhufi lule wannan karatun a cikin littafan da suka shige ma akwai shi Hmm? cewa duk wanda ya yi sadaka da kuɗinsa kai wannan yaron banta bare ya sallah ya zikiri wa zakara suma rabbihi fasalle ya yi sallah ya zikiri ya yi sadaka ka wannan yaron banta to wannan ba annabi muhammadu kaɗai ya zo da wannan magana a guda uku ba duk littattafan baya ma sun zo inna haza la fi suhufi ule suhufi ibrahim wa musa littattafan farko ma fa sun zo da wannan littattafan annabi musa da abu sharri ne a cikin addinin mu a ce abu kaza ai koyi ne da nasara a'a addinin ya yarda shi ko bai yarda shi ba ai nasara ma da addini ne so saukakke ce ake an soke shi amma har yanzu wasu yadda an soke shi ba to hukuncin su yana wajen Allah tunda akwai kuma magana asaliya kuma halul injili bima anzalallahu fi masu injila su hukunci da abin da yake ciki to hukuncin su yana wajen Allah to ga gashi idan lam tastahi fasna wasu almashi ita wannan magana annaba farko duk annabi ya faɗi wannan wa wasu uliyadaini da ɗora hannaye ihdahu ma ɗayan su alal ukra akan ɗaya fi salata a cikin sallah ba annabin da bai yi wannan ba ba daga annabi muhammadu aka fara ta ba ya ba'ul yumna ya ɗora dama alal yusra akan hagu wa qala zurqani malam zurqani yace fi sharhi a cikin sharhinsa qauluhu fadin sa da yace min kalamin nubuwati yana daga magana annabta ai mattafaka alaihi shara'il anbiya'i ai wannan hukunci yana daga cikin abin da duk shari'a annaba ta hada kai za ga wata shari'a annabin ba wata shari'a annabin ba amma wannan dai duk shari'a annaba ba wani annabi da ya zo da shi ba izalan ta haifa suna ma shi ta kora hannun dama akan hannun hagu li'annahu domin magana yadda take ja'a fi ulaha shari'a farko akan ƙasa Allah ya zo da shi sun mata taba sannan ji shari'o'i ma suka dinga bi da haka baki bakiyata a shauran shari'o'i din alai lam yunsaku ba a shafe shi ba fi ma nusika cikin shari'o'in da aka shafe min shara'il anbiya ina daga shari'o'in annabawa yana daga cikin shari'o'in annabawan wa'ansu yin sassaƙa gumaka ɗin in manyan sun mutu su sassaƙa kaga annabi suleiman fada sa duk za ga an yi hotuna yanzu kana kallon italiya rum za ga duk suna da wa'annan ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasila ana sassaƙa masa duk wannan amma ba shari'a mu ba a sassaƙa sai dai a ɗau hoto an yarda da hoto dai shi ma hoton ana so kar ya fita gaba ɗaya ce in ya fita ma ba komai hoto ne wannan a ga su shari'a su za ga wata shari'a wayan suna yi to amma wannan bai ji shari'a annaba ta hadu a kai wa qauluhu fadin sa ya ba'ul yumna mutum ya dora dama alal yusra akan hagu huwa min qauli malik wannan magana imam malik ce yana fassara wancan magana amma annabi ya faɗa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna izalan sassa fasna ma wa zu'ul yadaini manzo Allah ya ce da dora hannaye ihdahuma ala al-ukhra ɗayarsa akan ɗaya to imam malik ya fasara yace dama za ka dora kan hagu ma'ana kenan abinda imam malik ya fara ya ba yumna ala al-yusra huwa min qawli malik wannan fasara ta malik ce laysa min al-hadisi ba ta hadisin ba ce hadisin ya ce dora hannu ɗaya kan ɗaya amma dai kuma hadisin ma dai haka yake nufi wa huwa amrun majma'un alayhi tsora hannu ɗaya kan ɗaya a cikin sallah wannan lamari ne da duk annabawa sun haɗu a kai kusan duk malamai ma sun haɗu a kai fi hay'atu wa bi'l yadayn cikin yadda ake tsora hannu ihdahuma ɗaya su alal ukhra kan ɗaya dama ce kan hagu qala hu abu umar abu umar ne ya faɗe shi fi taqis fi taqasi a cikin taqasi inda ya cike wa qala suyubi imamu suyubi yace fi tamir al hawalik a cikin littafinsa tamwir al-hawaliki sharhin muwatta maliki ne rawa tabarani imamu tabarani yayi ruwaya fil kabir a cikin littafin sa babba bi sanadin sahihin da danganan sa ingantacce an ibn abbas an karba daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace samitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu manzon Allah yana cewa inna ma'ashara al-anbiya'i mu taron annaba mu annabawan Allah dukkan mu umirna an hore mu duka ajili fitirna mu dinga gaggauta buɗe baki da rana ta faɗi mu yi buɗe baki ba annabin da zai zo da wannan ba wata akiru suhuri na mu dinga jinkirta sahur har sai kusa da salatu mu dinga jinkirta sahur wa annaba aymanana mu dora daman mu ala shama'ilina akan hagun mu fi salata cikin sallah ba wani annabin da zai zo wannan ba ba wanda annabin da zai zo wannan ba وروى الطبراني امام الطبراني يا فتر عن ابي الدرداء daga ابي الدرداء رفعه ابي الدرداء ya daga hadisin ya ce manzon Allah ya ce قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya ce salasu abu uku min akhlaqin nubuwati tabi'un annabta ne wayannan abu uku min akhlaqin nubuwati tabi'un annabta ne ta'jilul irsari gaggauta buɗe baki da rana ta wada ayi buɗe baki wata akiru suhuri jinkinta sahur ووضعوا اليدين للأولى حنا يدي إهداهما دين سجل أخرى أكن آية في الصلاة أتكين صلاة وفي وفي الدرر الكامنة أتكين لتافي درر الكامنة للشوكاني إمام الشوكاني شيء ما نفسه ga abin da shaukani ya rubuta wa anil hasan an karɓa daga hasan al-basri annahu qala imam hasan al-basri ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka'anni anzuru ila ahbari bani isra'ila kaman gashi ina kallon malaman bani isra'ila a zamanin annabi musa kaman gashi ina kallon malaman bani isra'ila wa fi'i aimanihim dukkan sun tsora daman su ala shama'ilihim akan hagun su fi salati a cikin sallah wa haka za ukurija haka aka fitar wa haka za ukurija haka aka fitar da wannan hadisi an abi majlazin daga abi majlaz wa abi usman al-nahdi da abi usman al-nahdi wa mujahidin da mujahidi wa abul jawza'i da abul jawza'i intaha al-muradimin wa fil muwatta ya zo a cikin muwatta ta imam malik in aiba an abi hazin imam malik ya fitar daga abi hazin ibn dinar dan dinar shi kuma abi hazin ya karba an sahal ibn sa'ad daga sahal dan sa'ad annahu qala sahal ya ce kana nasu yi umaruna mutane sun kasance ana horonsu an yaba a rajul ya yumna mutum ya tsora hannunsa na dama ala zira'il yusra akan wato zira'insa na hagu tsintsiya hannunsa ta hagu fi salata a sallah ƙala abu hazin sai abu hazin ya ce la a alamku ni ban san wannan wanda zai yi horo a zamanin annabi ba illa an yi miya zalika sai dai an ɗaga wannan ne ana nufin annabi ne mai horon don zamanin manzo Allah ne gashi to waye sai ya horo in ba- in ba annabin ba intaha magana ta cike qala zarqani malam zarqani ya ce ayyar fa'uhu ila annabi ayyar ya daga magana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah ne ya hora warawahu al-bukhari wannan hadisi bukhari ma ya fitar da shi a littafin sa fi sahihi a ingantaccen sa bi sanadihi da danganan sa an abi hazim kuma shi ma danganan bukhari ya faɗa wa abi hazim wanda imam mali ya karba a wajen sa wa zada sai bukhari ya ƙara an samu ƙari a na bukhari na magana ƙala abu hazin da ƙalin nan abu hazin ya ce la a alamu ni ban san wanda ya isa ya yi horo a zamanin manzon Allah ba illa annahu yumni zalika ila rasulillah sai dai wannan sahabi yana nufin wanda yake horonsu da su ɗora hannunsu na dama kan na hagu din nan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan ba wanda zai horo hakan ba annabi ba wa qala al-hafiz ibn hajar hafizu dan hajar wanda ya sharhin bukhari fatul bari fi fatul bari a cikin fatul barin sa yace haka za hukumu haka hukuncin wannan hadisi yake hukumur rafi hukuncin dagawa ne ba wanda yayi wannan horon sai manzon Allah bi annahu domin maganar mahamulun a bar dauka ce ala annal amira cewa mai horo din nan lahun ga sahabbai bi zalika da haka huwa nabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah dan ba wanda zai horo zamanin annabi an ba ma yanzu ne malami malamai za su iya faɗa wani abu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma na manzon Allah amma an ga annabin akan ƙasa to sai dai shi ya faɗa wa fi sharhi zurqani a cikin sharhin zurqani alal muwadda'i abu samu wadda inda zikirul hadisi wajen ambaton wannan hadisi fihi ma nasu ga abin da mai zurqani ya ce wa ataraba du'ayli malan du'ayli ya musun wannan magana fi a tsaratin muwadda a gefen muwadda faƙala zu'aili ya ce ha za ma'alumu wannan duk ɓata baki ne wannan sananne ne waye sai ya horo a zamanin manzo Allah in ba manzo Allah sahabi in ya ce an hore mu da kaza to ina nufin annabi ne ya hore su da shi لأنه لأنه كنز من أبي حازم وأن ده أثر وتسكن دجا أبي حازم ورد يجوير بأن أبا حازم سوى أبو حازم لو لم يقل لا أعلم دا بيشي بيسان وان ده بوران نبتي النبي دا ما يهي كو دا يهي شروع ما دي أنسان با وان ده يهي وأن تبتت دا أبن تبتت شيء لكان في حكم المرفوع إذا وأن حديث حكم سحكم وان ده أكا أغاني حزوة كان النبي لأن قول الصحابي domin faɗin sahabi kunna nu umaru bi kaza mun kasance ana horon mu da kaza yusrafu bi zahiri ana bashi a zahiri yadda shi a zahirin sa ila man lahul amru ana kaiwa ga annabi duk sahabi in yace ana horon mu da kaza to an san wanda ya hore shi malamin sa ne ya hore shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam li'anna sahabiya domin sahabi fi maqami ta'rifi shar'i shi yana mukamin nuna shari'a bayyana shari'a to fai humalu sai a ɗauka alaman sadara an sharu to wanda ya nuna mar karatun wanda ya koya maka shi sahabi shi za ga abin a aikata a wajensa to wanda ya karantar da shi kuma waye malaminsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa misluhu akwai irin wannan maganganu da yawa qaulu aisha ta fadin sai ga aisha kunna nu umaru bi qada'i sawmi mu mata mun kasance ana horon mu idan mun yi haila mu rama azumi amma kan mu rama sallah wa ita wannan horo in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa innahu wannan magana ta ta mahmudun abin dauka ce ala anna al'amira cewa wanda ya hori mata din nan in sun yi haila su rama azumi amma kan su rama sallah alhamdulillah huwa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa atlaq al-baihaqi imam al-bayhaqi ma ya saki magana bi annahu la khilaf bayhaqi yace kai ba wani sabani fi zalika cikin wannan baina ahalin naqal duk waɗanda suka ciro karatu ila aka ce law kana marfu'an wani suka ce to da da ya san an daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama da mahtaja da abu hazin da ya buƙaci ma sai yayi wa kowa bayani ba ila qawli la alam wa jawabuhu jawabun wannan magana annahu abu hazim ya so ne arada ya yi nufin al'intiƙala ruwa ila tasiri yana so ya bayyana a kowa cewa annabi ne ya hora don haka ya faɗa ba wai yana kokonto ko kaza wal awwalu na farko la yuqalu ba a cewa lahu marfu'un ɗaukake wa inna ma yuqalu ana cewa lahu hukumur rahim hadisin yana da hukuncin ɗagawa wa qad warada ya zo a sunan abi dawuda a cikin sunanin abu dawuda hadisin abi dawuda wannan sa'i da sunan ibn nasa'i wa sahihi ibn sakin da sahihi ibn sakin shay'un hadith wani abu ya zo na hadisi yusta anasu bihi da za a ji daɗi da shi ala ta'ayyin al-amr wal ma'mur da zai nuna mana waye yake horon suwa ake horo in sahabi yace an hore mu zamanin kaza kaje wancan ya ce mun kasance ana horon mu dora hannun dama mu kan hagun to zai nuna ma waye yake horon faruya da abu dawuda da nasa'i da ibn sakini dukkan sun yi ruwaya an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud kala abdullahi dan mas'ud ya ce ra'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi ya tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya ganni ina sallah wa bi an yadil yusra ala yumna na dora hannuna na hagu kan na dama kamar yara galibin za su haka za ga annabi ya ganni zan yi sallah amma na dora hannuna na hagu kan na dama kana za'ahu ma sai annabi ya zo ya kwance su da kanta wa wada al-yumna ala al-yusra ya dora min dama kan hagu sallallahu alaihi wasallam wa isnadu hasan danganan wannan hadisi kyakkyawa ne wa rawahu ammar bin mudarrif ammar dan mudarrif ya rawaito wannan hadisi an malik daga imam malik an abi hazim shi kuma imam malik ya karbe shi daga abi hazim an sahali shi kuma abi hazim ya karbe shi daga sahali qala sahali yace umirna an na ba al-yumna an hore mu dora daman mu alal yusra akan hagu mu fi salata a cikin sallah inda haya take min da lafazi da lafazin Allahumma salli ala sayyidina al-hadi ila sayyidina alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah